أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a mafi alkhairun ranaku daga cikin ranaku guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala ya halitta babu kamar wannan rana ta juma'a a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a yau dai muna sha hudu ga watan rabi'ul jimadal akhira wato shekara watan shida kenan na musulunci jimadal akhira a sha hudu gare shi shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato biyar ga watan goma sha biyu shekara ta 2025 miladiya a don ci gaba da wannan tafsiri namu kafin mu ci gaba da tafsiri ina farin ciki ina murna da ganin wannan masallaci wato kamar ba ma masallacin da muka saba gabatar da karatu ba domin Allah subhanahu wata'ala ya mana ni'ima Allah subhanahu wata'ala ya ce fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis idan Allah ya muku ni'ima to ku nuna farin ciki ta hanyar aiki wato da wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yi hakikanin gaskiya ina farin ciki har cikin zuciyata sannan kuma ina fata na alkhairi ga waɗanda suka tsaya wato tsayin daka aka yi wannan aiki na masallaci kuma ina musu bishara da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah wato masallaci gurin ibada da za a bautata ma Allah shi shi kada a kade tashi da bauta domin Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada babu wani gida da ake jingita jingina shi ga Allah kai tsaye in ba masallaci ba mun gane ko a ce baitullahi gida na Allah subhanahu wataala sai masallaci dukkanin masallatai na Allah ne kada a bautata wa kowa a cikin su sai Allah kun gane ko a wata kira'a wa annal masajada gurabai gurabe na sujada na Allah ne kada a sarrafa su ga kowa sai ga Allah to manzo Allah ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa masauki na musamman a gidan aljanna kenan shi yasa za ku duba saboda mahimmanci na masallaci a musulunci kun gane ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga maka zuwa madina babu inda ya fara sauka sai gurin da za a gina masa masallaci domin masallaci a addini yana da mahimmanci nan ne dukkanin wani biro na musulunci a cikinsa yake gane ko shi ne wato ofis babba na musulunci a nan ake koyar da addini a nan ake yi wa mutane shari'a a nan ake yin sulhu a nan ake koyar da mata da maza wannan addinin namu wato da ya zo mana na musulunci idan ka ɗiba abubuwa da yawa a cikin masallaci aka koyar da mu na addini kenan masallaci yana da amfani a gurinmu kuma guri ne na bauta Allah kuma raya shi ya zama wajibi gare mu ba gina masallaci kawai ba me za a zo a aikata a cikin masallaci ko ko za a gina masallaci kawai an yi sallah biyar sai a rufe shi ba raya masallaci ba ya kamata a raya shi da karatun alkur'ani da karantarwa da kokarin ka- wato aiki kuma da karantarwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya a mizan hasanat duk wanda ya bada da shawara da tunani da kokarin taimakawa da wanda had niyya yake da ita dan ya taimaka a aljihunsa bai samu ba ya Allah subhanahu wataala ya sanya mushi wannan ladan na kyakkyawan niyya da waɗanda suka sa Allah ya sa wato ya ninninka musu wannan sakamako nasu wato a ranar alkiyama amin muna fatan alkhairi kuma Allah ya sa wato ya ta ci gaba ya fa haka Allah subhanahu wataala kuma ya karɓa ayyukan amin Ah, sannan ba tare da bata lokaci ba muna nan cikin tafsir suratul baqara wato idan ba a manta ba wannan shine darasinmu na 40 da nawa da tara da 49 a cikin suratul baqara kuma zai zamto darasi na 47 kenan ko na to idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta wato 187 in Allah ya da za mu tashi farkon aya ta 188 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci amin su ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da aiki da abin da yake daidai Allah ya mana jagoranci Allah ramma Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu amwalakum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم mm.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام Mm.
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Wala ta'akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiya wacce take a tsakaninku ta hanyar da ba gaskiya ba. Wato, kada ka ci dukiyar wani, kada ka kwaci dukiyar wani wanda kuke da alaƙa da shi don zalunci. Allah ya hana ka zalunci ɗan uwanka ka ci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba. Shi yasa Allah ya ce, Wala ta'akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiya ku tsakaninku da juna ta hanyar da ba gaskiya ba kun gane ko wannan haramun ne Allah subhanahu wataala ya ce wa tudlu biha ila al-hukami ai wala tudlu biha ila al-hukami kada ku mika wata dukiya kun gane ko zuwa ga mai hukunci alkali ko shugaba ko mai mulki kun gane ko dan ku halatta dukiyar dan uwanku abinda ake cewa mai rashawa ko cin hanci ko ba haka ba mutum ya ba da dukiya don ya halatta dukiyar ɗan uwansa ko kuma ana zargin wato wani ya ci dukiya ta ‘yan uwansa musulmi ta ƙasa sai ya ba da wani abu don ka a kama shi a kwato dukiyar na to Allah ya haramta wannan Allah ya ce kada mu ci dukiya ta junanmu tsakaninmu da junanmu ta hanyar da ba gaskiya ba kun gane ko kuma kada mi wato mika wata dukiya wala ta wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ay wala tudlu biha kada ku mika wata dukiya zuwa ga masu hukunci na kuma ilal hukami kenan wala tudulu biha ai wa tudulu biha ilal hukami wala tudulu biha ilal hukami kada ku mika ita dukiyar zuwa ga masu hukunci zuwa ga alkali ko wani shugaba kun gane ko ko wani mai mulki wato dan a halatta muku dukiyar da ba ta ku ba na abin da yake faruwa a yau kenan Allah subhanahu wataala ya haramta wannan Allah ce dan me kuke aikata haka ai lita'kulu fariqan min amwalin nas dan wata jama'a ta ci dukiyar wata jama'a daga cikin mutane to wannan haramun ne Allah ya ce bil ismi ta hanyar laifi ta hanyar da ba gaskiya ba wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane da hakan cewa haramun ne ku yi haka kun gane ko wannan aya tana da maganganu masu yawa na malamai sannan kuma akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama da zamu biyo kusan cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin wato haƙƙin junanmu a cikin hadisai masu yawa daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da mu yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyam wallahi tabbas za a dawo da haƙoƙi ga masu su a ranar al-qiyama hatta yuqada lish-shati al-jalha'i min ash-shati al-qarna har akuya wacce take mara ƙaho ga akuya mai ƙaho da ta cutar da ita ta tunkuye ta ta soke ta da ƙaho to za a yi musu hisabi a ranar alkiyama a dawo da haƙƙi to dabbobi ma an ce za a dawo da haƙƙi tsakaninsu to ina tsakanin mutum mai hankali da ɗan uwansa mutum ina tsakanin wato mutum mai hankali da dabbar da ba ta da hankali idan ya zalunce ta in gane ko to a nan malamai suka ce ku duba dabbobi a ranar alkiyama ba su da makoma ta cewa za a kai su aljanna idan aka ga mai musu hisabi ƙasa za a ce su zama amma kafin saboda Allah baya kyale haƙƙin wani akan wani sai an musu hisabi kafin a ce su zama ƙasa sai an musu hisabi to dan me zaka zalunci dan uwanka a cikin hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haramta muku zalunci a tsakaninku ko ba haka ba a afwan ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi Allah da kansa a cikin hadisul qudsi yace ya ku bayina ni kaina na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman fala tawalamu na sanya shi a tsakaninku haramun zalunta juna tsakaninku haramun kada ku zalunci junanku kun gane ko to Allah da ya halice mu yace da kansa ya haramta wa kansa zalunci me Allah zai wa bayansa a ce ya zalunce su babu wani abu da Allah zai wa bawansa ya zamto zalunci duk abin da Allah ya wa bawansa adalci ne kyautatawa ne gare shi kun gane ko amma da kansa ya ce to domin Allah bai tsara ka yi masa biyayya ba ka yi ibada ka bi umarninsa ka hannu daga hannun da ya ma kuma ya kai kauta Allah bai tsara haka ba kun gane ko Allah ya wajabta wa kansa idan kai masa biyayya zai saka aljanna kenan ba zai baka akasin haka ba domin zalunci a shari'a shine sanya abu inda bai dace a sanya shi ba mutumin da ya da'a ba za a kai shi wuta ba mutumin da ya kafirci ba za a kai shi aljanna ba domin duk wanda aka yi maka an yi masa zalunci a shari'a a'a shari'a ana sanya adalci shine sanya abu inda ya dace zalunci kuma sanya abu inda bai dace ba in gane ko to Allah ya haramta wa kansa zalunci kuma ya haramta mu zalunci juna in gane ko karkashin wannan ayar wato malamai sun yi bayani daban-daban za mu kawo magana ibn kafir da asar da ya kawo da hadisan da ya kawo a cikin littafinsa kafin nan a nan malaman da suka haɗu suka yi tafsirin nukubatin abin nan tafsir na almiyassar min idai nuqbatun min ulama wasu zababbun malamai na kasar Saudiya suka haɗu suka sauƙaƙa tafsiri na wato tafsirul miyassar wato tafsiri mai sauki a ƙarƙashin ayar ya kamata in karanto abin da suka karan suka bayyana a cikin ayar suka ce wala ya'kulu ba'dukum mala ba'd kada ɗayanku sashinku ku muminai ko ku musulmai sashinku ya ci dukiyar sashi kada waɗansu mutane su halatta dukiyar wasu in gane ko ko kuma kai da karan kanka kada ka halatta dukiyar ɗan uwanka haramun ne in gane ko sannan ya ce bi sababin batil kenan bi sababin batilin saboda wani wato ko kuma ta hanyar da ba gaskiya ba kal yaminil ba kamar mutum ya rantse da Allah akan ƙarya ya rantse a kan ƙarya don a bashi dukiyar wannan wansa ya ce dukiyar nan wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa ta wace kowa ya san ba tashi bace ba saboda ya fi wancan daɗin magana in gane ko sai ya zo ya rantse da ƙarya don a halatta dukiyar nan a bashi to kada ku yi haka sannan wal ko kuma ta hanyar ƙwace gane ko mutum ya fi ƙarfin wani mai dukiya ya kwace dukiyarsa gane ko musamman masu mulki suna da iko su tasarrufi da dukiyar talakawa ko ba haka ba to duk abin da suka yi ba wanda zai iya kama su to kada su yi wannan su kwaci dukiyar talakawa ta fuskar yaudara kenan akwai kuma mai kwace ta fuskar ya nuna maka makami ya kwace ma dukiyarka ko ba haka ba ya tare ma hanya ko barawa ya hauro gidan mutane ya nuna musu makami ya karbi dukiyarsu duka wannan kwace ne ko ba haka ba to duka wannan Allah yake hanawa kada ayi wasariqa hakanan sata mutum shi ba ba ya da iko ya nuna ma makami a ta hanyar sata ya haura gida ko ya faki idan mutane yanzu kamar wannan masallaci wai ka duba sai ana kulla masallaci saboda ka ai saci kayan kayan Allah ko ba haka ba yanzu wani sai ya zo bambara fanka dan ti ya gudu da ita muna sallah wani masallaci sallah asubahi liman yake sanarwa ranar farko an zo an dauke tafi rana ta biyu sai aka zo aka cire danti ka kenan rana ta uku ba a sani ba ko kofofin masallacin za a cire to wannan shine wacce irin al'umma ce muke ciki to sadiqa shi ma yana cikin abin da wannan aya ta kunsa war rishwa mun gane ko da kuma ba da rashawa ko a wasu ma rashawa ake ci ko mu ce cin hanci to rishwa da larabci kenan da bayar da rashawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah ya tsine wa me ba da rashawa da mai karbar sha dukan su tsinannu ne sai wanda ya tilastu ba yadda ya iya malamai suka sauƙaƙa in kana da wani haƙƙinka an hana ma amma matuƙar kasan za ka iya samu ba sai ka bada ba to ka yi yadda za ka ka samu ba ka bada ba shi ya fi kun gane ko? to shi ma wannan duka Allah ya haramta duka ta'akulu amwala amwalan nasu bil batil kun gane ko? duka Allah ya haramta sannan bayan rashuwa ya ce wa riba ko ta hanyar riba kun gane riba ai kwanaki mun yi bayani akan riba an-nasi'a wa riba al-fadl mutum ya ce kana neman mutum ya taimaka ma da ramce ya ce to gashi jaka goma kake nema amma fa nan da wata ɗaya sai ka ka jaka ishirin ba zai iya taimaka maka ba sai ya sa maka riba kun gane ko ko kuma ya ce wato a'a idan ka wuce lokacin da ya baka sai baka samu ba kuma zai kara ma ya ce to sai ka karo wani abu to wannan ba taimako bane ba Allah ya hada Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa ya ku wa'anda kuka imani kada ku ci riba ninkin ba ninkin ko kadan ce kada ku ci haramun ne Allah ya haramta wa nahwi zalik malamai suka ce da makamancin haka duk wata hanya da ba ta gaskiya ba barin kara muku da wacce mai alari yake cewa wal aklu bish shafa'ati da ci da ceto mutum ya cancanci ka taimaka masa ya samu aiki sai ka ce ba za ka yi ba sai ya baka wani abu ka cece shi kun gane ko ya cancanta ya samu wannan aikin da zake so amma sai a ce sai ya kawo wani abu kun gane ko to kaga duka wannan bai halatta ba haramun ne a dinga wato neman dukiyar juna ta hanyar da ba ta gaskiya ba wannan haramun ne sannan malam ya kawo ya ce ƙarƙashin wala da ya ce wala ta kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudulu biha muka ce wa tudulu biha sai ka kaddara wala tudulu biha afufu kun gane ko ai kada ku mika yace to wala talqu ila al hukami kada ku mika ko ku jefa wato zuwa ga masu mulki ko zuwa ga alƙalai ko zuwa ga masu hukunci kun gane ko bi hujajil batila da hujjoji batattu na ƙarya na ba gaskiya ba wanda za a ba juji makareci kun gane ko ka ƙara ƙarya an ƙara ma kuɗi ma haka ne ta wannan duka haramun ka ba shi kasan baka da gaskiya kuma ka ce gashi a kare a mai da ƙarya gaskiya don a baka wato gaskiya wannan duka haramun ne bai halatta ba bi ta'kulu an tariqat takhasum dan ku ci dukiyar mutane ta hanyar wato jayayya kun gane ko to duk wannan bai halatta ba wa antum ta'lamuna tahrimu zalika alaikum alhalun kun san haramcin haka akan kun gane ko bari mu karanta abinda ibn kathir ya kawo a gurguje sai mu je gaba imamu ibn kathir Allah masa rahama ya kawo ruwaya daga ali bin abi talha shi kuma daga abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yadda dukansu sahabbai ne ali bin abi talha da ibn abbas ya ce haza firrajul ya kuna alaihi mali wannan aya ta sauka ne dangane da mutumin misali kamar mutumin da yake akwai dukiya kun gane ko ta wani a kansa kun gane ko wato mutum ne yake bin wani bashi kun gane ko yana da haƙƙi na dukiya akan wani amma kuma bai da shaida tsakaninsu sun akwai aminci mun gane da ce malam nasiru da Allah ka taimaka min da rancen jaka ɗari ai saboda amincin da ke tsakaninmu ba sai ya ɗau ne ba sai ya ɗau shaida ba tunda shaida a musulunci ba wajibi ba ne don rubutu dukkan ala babin istihbabi ne ko ba haka ba ayoyin da suka yi magana akan lokacin da za a yi mu'amala ta cinikayya ko bashi suna umarnin duk ya zo ne ala babin istihbab kun ga an so hakan ba ala al'amuru laisa ifidul wujub yani ifidul listihbab yana fa'idantar da an so hakan a yi shi amma idan akwai aminci a tsakanin masu to masu kulla alaka ta bashi ko ta kasuwanci to ba sai sun rubuta ba ko kuma sun wato sa shaidu yanzu sai ya ɗauki kuɗin ya bani ka gani da shi Allah ya sani amma da ya zo ya bibiyi kuɗinsa sai na ce bai bani ba Allah kiyaye.
Allah ya kiyaye.
Amin.
Sai aka tafi gurin alkali. Sai shi wanda ya yi wannan sai ya ɗauki wata dukiya ya bayar don a ce wannan kuɗin babu su. A ce wannan ya ɓatar da maganar ya yi daɗin zance ya ba wa mai hukunci wato wani abu da zai bashi don ya ɓoye gaskiya. Mai haƙƙi a danne masa haƙƙinsa kai kuma da baka da gaskiya a baka gaskiya. haka wato ibn abbas ya kawo a ƙarƙashin wannan aya ce fa ya jahadul mala wa ya khasimu ya alhakim sai ya yi musun wannan bashin da ke kansa sai ya ja mutum ya ce a tafi gurin alkali saboda ya san yana da ɗaurin gindi ko ya iya magana ya fi wancan iya zance wa huwa ya arifa anna alhaqqa alayhi kuma ya san cewa haƙƙin bawan Allah ne yana kansa wa huwa ya'lamu annahu athimun sannan kuma ya san shi ne laifi ne wannan abu da yake yi Allah ya haramta shi haramun ne kun gane ko asimun akil haram yana ya san cewa haramun ne mutum ya ci dukiya ta haramun amma duk da haka sai ya dage karfin hali barawo da sallama ko ba haka ba karfin hali ke ya je ya dage akan abin da yake kai na ƙarya kuma a halatta masa dukiya to hadisai sun tabbata bari mu kawo da hadisi guda ɗaya dangane da irin wannan daga sa'id bin jubair wal ikrama wa hasnul basari kenan wa qatada wa sa'adi wa muqatil ko muqatil muqatil shi ma malamin tafsiri ne dukkan su sun rawaito hadisi wato wanda yake daga manzo sallallahu alaihi wa sallama annahu ko kuma su din sun fassara wannan ayar su ba kafin mu zo ga hadisin wayannan manyan malaman tafsiri sun fassara wannan ayar da cewa la tukhasimu wa anta ta'lam annaka zalim kada kai jayayya da wanda yake kai ka san kai inda kake jayayya kada kai jayayya ka san kuma kai azzalimi abinda wato ake so a yi jayayya a yi musu a je ga alkali ya hukunci kada ka yadda ka aikata wannan kasan kai ne baka da gaskiya kun gane ko duka wannan ayar tana mana magana akan wanda ya san shi azzalimi ne mucuci ne to kada ya dama a je gurin alkali domin me zai yi in ya je laifi biyu zai yi gashi yayi rashin gaskiya kuma rashin gaskiya na biyu shine kare ƙarya kun gane ko kokarin kare ƙarya shi ma rashin gaskiya ne to su ne suka fassara waɗannan manyan malamai wasu daga cikin tabi'ai ga sunan suka ce la tukhasim kada ka yi jayayya kada ka yi musu wa'anta ta'alam annaka zalim balhalin kai kasan cewa kai azzalimi ne kada ka yi haka wa qad warada fi sahihaini hakika yazo a cikin ruwaya Imam al-Bukhari da Imam Muslim an Ummu Salama daga Ummu Salama matan manzo sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ku saurara ku ji da kyau kun gane ko inna ma ana bashar lalle ni dan adam kun gane ko duk wani awaridul bashariya yana iya samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi rashin lafiya ko mantuwa kun gane ko ko a yaudare shi ta fuskan magana sai dai Allah ya saukar da wahayi ya ce yaudarar ka akai ya sanar da shi kun gane ko sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi baya samu kuma Allah ya daraja tashi duk cikin halittun Allah babu kamar sa amma wasu abubuwa da suke bujiro wa dan adam yana yana bujiro masa kun gane ko sallallahu alaihi wasallam ya ce to inna ma ana bashar kamar yadda aya ma ta ce qul inna ma ana basharun mithlukum ko ba haka ba yuha ilai sai dai ana yi mana wahayi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mutum ne dan adam ne wa inna ma ya'ti الخاصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani daga cikin ku zai zo guri na yayi wato jayayya da wani akan wani haƙi a kansa wannan wanda ya zo yana da ana bin sa akwai haƙin wani a kansa ya iya magana ya ƙure wajen magana da zance da iya tsara magana in saurare shi wancan kuma da yake shi ne mai haƙƙin shi ne mai gaskiyar bai da ƙurewa wajen magana kun gane ko bai iya magana ba sai shi ma in saurare shi yanzu wannan wanda ya ƙure wajen zance da yaudara sai in ga kamar shi ne da gaskiya sai in ɗauki haƙƙin wannan mai gaskiyar in ba shi a ba wa mara gaskiya haƙƙin mai gaskiya saboda mai ya yaudari manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan yi hukunci akan haka amma ku sani cewa hukuncin nan da nayi akan haka iya abin da ya zo min wanda zan iya yi saura daman Allah ake bawa ko ba haka ba ya ce to ka sani wanda aka bawa wato haƙƙin wani a maimakon iya zance da ka zo da shi ka san cewa wani yanki ne na wuta kake ci wani yanki ne na wuta ka karɓa ka ci a ranar alkiyama ya rage naka yanzu wannan yanki na wutan in kana iya ɗauka ka ɗauka ka ci in kana iya bari kuma ka bari kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu gaskiya yanzu duk wanda yake da shirin zai iya zuwa ya kawo ƙara ya iya magana ya tsara zance dan ya kwaci haƙin dan uwansa in yi hukunci in bada to ya sani cewa shari'a ba za ta kare a nan duniya akwai wani akwai wani malamin malamin mu ya rasu kuna ji ko No.
yake faɗan wata magana mai daɗi yake cewa duniya sulhu ake shari'a sai gaban Allah kun gane ko wannan malamin ya rasu Allah ya ji kansa Amin.
yake cewa jama'a duniya sulhu ake shari'a sai me sai gaban Allah domin duk yadda shi dan adam zai yi abin da ya bayyana gare shi ne shi yasa ba a san alkali ma ya me ya yanke hukunci da gaggawa za a iya a ja shari'a lokaci mai tsayi abu ne mai kyau don a gano me a gano gaskiya ba a san gaggawa kuma kada ka ji maganar wani baka ji ɗaɗɗayan baka yanke hukunci dole sai ka haɗa ka ji ka nemi shaidu ka ta ƙoƙari ka yi istihadinka kun gane ko shi yasa Allah ya musu rahama ya sauƙaƙa wa su alƙalai da masu hukunci aka ce idan suka yi ƙoƙari suka yi ƙoƙari abin da ya bayyana gare su suka bada na hukunci to in sun yi kuskure suna da lada guda in ba su yi kuskure ba sun dace suna da lada biyu duka wannan shari'a ta tausaya musu kun gane ko No.
to wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka sannan wato wannan hadisi yana nuna cewa hukuncin da za a yi tsakanin mutum biyu baya canza ƙarya ta koma gaskiya ko gaskiya ta koma ƙarya a tana nan hukunci yana nan a nan yadda yake a gaskiyarsa ba zai canza hal- halal ba za ta canza haram ba hakanan haram ba za ta canza halal ba halal tana nan a matsayinta na halal haram tana nan a matsayinta na halal na halal kenan a haram tana nan a matsayinta na haram No.
kenan abinda za a yi sai a jira a haɗu gaban Allah subhanahu wata'ala kenan ko da an yi a nan duniya gaskiya ba ta bayyana ba Allah ba azzalimi ba ne ba Allah zai za a yi sabuwar shari'a a gaban Allah wacce babu nuku-nuku a cikinta mun gane ko babu wani cin hanci a ciki Allah ya ce wattaqu yawman eh wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'u ha shafa'atun wa la hum Yin tsaro.
wala hum yunzar kaga duka a gaban Allah ba a juya magana ba a ba da fansa ba a ba da wani ɗan abu a nan kawai hukunci ne na gaskiya wato yawmul haqq ne da kun gane ko shi ubangiji ya kira su kansa da alhaq ko ba haka ba Allah shi kansa daga cikin sunayensa akwai alhaq dan sa aka samu suna abdul haq sannan kuma ranar ita ma ranar alhaq yawmul haq ko ba haka ba ranar gaskiya kuma a ranar gaskiya ita za ta yi wato nasara Allah ya ba mu ikon kiyayewa wa'annan aya wannan aya tana da tsoratarwa wato mu kula Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyar junanku tsakaninku ta hanyar da ba gaskiya ba wa tudulu biha ila al-hukami kuma kada ku mika dukiya zuwa ga masu mulki li ta'kulu fariqan min amwalin nas dan wata jama'a wato ta ci dukiyar wasu mutane ta hanyar da ba gaskiya ba wa antum ta'lamun alhalin kuna sani sai Allah subhanahu wataala ce yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة suna tambaya ka dangane da watanni suwaye sahabbai kenan wasu daga cikin sahabbai suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da watanni Allah ya ce qul hiya mawaqitu linnas ka ce musu su watannin nan wato mawaqitu linnas lokuta ne da aka sanya wa mutane don ya amfane su a cikin al'amuransu na ibadunsu da al'amuransu na addininsu kun gane ko an sanya musu don yi musu amfani su wa'annan watan Allah subhanahu wata'ala ce wal hajj kenan da kuma gane lokutan su na aikin hajji dama Allah ce alhajju ashhuru ma'lumat wato shi aikin hajji wasu watanni ne waɗanda suke sanannu watanni ne guda uku da Allah ya sanya su daga su ake fara wato aikin hajji a cikinsu waye zai karanta min wa'annan watanni akwai tun daga shawwal ko ba haka ba kamar yadda malamai suka sannan akwai zilka'ada sannan kuma akwai zilhajj watanni ne guda uku a shiri tun daga ciki ake fara shirye-shiryen wato aikin haji a cikin wannan watanni ne kamar yadda za mu zo nan gaba kaɗan za mu tattauna a kan wannan alhajju ashhurum ma'alumat wannan kenan sai Allah ya ce walaisal birru bi an ta'tul biyuta min zuhuriha baya daga cikin aikin da'a ku zo wa gidaje wato ta baya ku zo ku shiga gida ga kofar shigowarsa sai ku tafi ku hauro ta bayan gidan ku shiga a lokacin jahiliya sun kasance suna aikata haka za mu zo mu karanta sababin nuzu sun gane ko sun kasance a jahiliya in mutum ya je aikin hajji ya dawo maimakon ya zo gida ya shigo ta kofa sai ya koma ya je ya hauro ta katanga ya shigo ta baya so Allah subhanahu wataala ce wannan abun idan kun dauke shi a matsayin wani camfi ko wani aikin yi ko wani al'ada to al'ada ce mara kyau ba abin kirki bane ba ba kuma aikin da'a bane ba kun gane ko walakin albirra sai dai aikin da'a kun gane ko abin da yake aikin da'a shine manittaqa shine wanda zai aikata da'a ga Allah wanda zai yi abin da Allah yake so yake barin abin da Allah baya so shine mai yin aikin da'a amma zuwa ta bayan gida ku shigo wannan ba daidai bane ba ku bari wa'atul biyuta min abwabiha Allah ya ce ku zo wa kofofi wato ku zo wa gidaje ta kofofinsu bai halatta ba ka dinga haurowa ga kofar gida ka dinga hauro wata baya wannan ba daidai bane ba abinda ake so ka shigo ta kofa kun gane ko wa'tul biyuta min abwabiha ku zo wa gidaje ta kofofin su wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun dan ku samu rabauta a gaban Allah subhanahu wataala wannan aya kamar yadda asbabun nuzul ya nuna a farko dai da Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla zamu fara da wato suna tambayarka dangane da wato watanni al-ahilla jam'i ne na hilal karamin wata kun gane ko suna tambaya su tambayar da sahabbai suka yi suna tambaya wai dan me wata yake fara yana dan karami ya girma ya zama babba har ya zama katu sannan kuma ya ƙara raguwa ya koma karami har ya bace su wannan tambayar suka kun gane ko to Allah subhanahu wataala yana da hikima kuma ita ake so kowane dan adam yayi kokari yayi aiki da ita akwai abin da ake ce ma usulubul hakim mun gane ko usulubi na hikima idan mutum ya yi maka tambaya abin da bai da amfani mun gane ko in ka tashi ba da amsa sai ka ba da abin da zai mai amfani mun gane ko yanzu sai ka ji a makarantun islamiyu sai a ba yaro aiki waye je binciko wai sunan mahaifiyar fir'auna to sunan mahaifiyar fir'auna me zai gyara zai gyara sallah ko ibada ko imani wani ilimi zai kara ma in kasan sunan mahaifiyar fir'auna shi fir'aunan bai yi abin kirki ba to me za ka samu idan ka abin nan to ka ga a nan bai da amfani to su ma sun yi tambaya da abin da bai da amfani cewa wata yana girma yana kankancewa kuma ya kara girma ya kan hayya ɓace to wannan amsan me za ta kara musu yanzu sai aka kai su zuwa ga abin da zai fa'idantar da su su samu mai su sami ilimi wanda zai amfane su shine usulubul hakim mutum yayi ma tambaya ba ta da wata ma'ana sai ka komar da shi akan abin da zai amfanar da shi to da suka yi wannan tambaya sai Allah subhanahu wataala ya ce kul ka ce da su hiya mawaqitu linnas su lokuta ne wanda Allah ya sanya wa mutane dan su gane al'amuran su na rayuwarsu da kuma al'amuran su na addinin su in ba daban watanni ba ta ya za mu gane wannan wato macen da mijinta ya mutu ta yaya za mu gane iddarta wata hudu da kwana goma sai ta hanyar mai watanni ko ba haka ba in ba ta hanyar wata ba ta yaya za mu gane yanzu muna cikin jimadal akhira mun gane ko yau muna nawa ga wata sha hudu daga ya mutu wannan watan me muke shiga rajab daga rajab sai yau wannan wata sha'aban daga sha'aban sai ramadan duka saboda watannin nan Allah subhanahu wata'ala yake sa muke gane in ba da ban watannin ba ta yaya za a gane wato lokuta na sallah duk da watannin nan ne ake gano su kun gane ko da rana da wata duka ana amfani da su don a gane lokaci kun gane ko hakanan in ba da ban ba da ban watannin ba kun gane ko ta yaya za a gane iddatul allati idda wacce mijinta ya mutu amma ba lokacin da aka aure ta ita bata fara idda kun gane ko da kuma wacce ta tsufa ma ba ta daina yi idda su iri ɗaya ce shine mai wata uku kaga ta hanyar watanni ne idan za mu lissafi duk da watan na yau wata yana kwana goma sha hudu misali tunda ba farkon wata ba in za mu irga za mu irga mun san yau wata yana kwana goma sha hudu ƙarshensa mun samu kwana mun samu kwana sha shida sai mu ƙara nawa kwana nawa sha hudu sai ya zamto mun samu cikakken wata to wa'annan ulhiya mawaqitul linnas ka ce musu wato lokuta ne Allah yayi wato yi watanni ne dan a gane lokuta na ibada ba wane yana shekara ɗaya in ba da ban mun irga watanni goma sha biyu ba za mu gane ya kai shekara ɗaya wane ya kai shekara arba'in ko talatin da biyar ta hanyar watanni ne za a irga a san wato shekarunsa a gane yanzu ta hanyar watanni ne in masu lissafi za su iya lissafo mana tun daga amil fil ko ba haka ba duka ta hanyar watanni za a iya ganewa da hanyar watannin ne muke cewa hijira tana ne 1447 ta hanyar watannin ne ta hanyar watanni ne yanzu ko da aka zo aka tambaye ka yaushe ne aka yi wata annoba an annoba ce ta corona lissafi za ka yi da watanni ka ce yau shekara yanzu yau mun samu shekara kaza ko ba haka ba duka waɗannan kaga amfaninsu mu gane lissafi na rayuwarmu mu kuma gane lissafi na ibadunmu mun gane kenan wannan shine amfaninsu to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce linnasi wal hajji ka gani mun yi bayani kenan da lokuta na aikin haji sai Allah ya shiga magana walaisal birru bi an ta'atul biyuta min zuhuriha ba aikin da'a bane ku zowa wato gidaje wato ta baya kamar yadda ya tabbata a hadisi wato sahabbai ko mu ce a lokacin jahiliya kafin a aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abara bin azib qala yace nazalat hadhihi al-aya fina wannan aya ta sauka saboda sha'anin mu mu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam fa kanat al-ansar idha haju mutanen madina sun kasance idan suka je hajji suka dawo kun gane ko faja'u lam yadkhulu min qibalil abwabi biyutihim sun kasance in sun je hajji sun dawo ba sa shiga ta bakin kofar gidajensu kun gane ko walakin min zuhuriha suna shigowa ne ta bayan gida suna hauro katanga su shigo ko su shigo ta baya faja'a rajulun min al-ansar sai wani mutum ya zo daga cikin mutanen madina fadakala min kibalil babi sai shi ya saka wannan al'ada sai ya shigo ta kofa ya shigo ta daidai fa ka annahu ghuyira bidhalika sai aka canza masa aka gani kamar ya zo da wani sabon bakon abu kun san wanda ya zo da abin da yake daidai sai ku dinga gani ana yi masa kallon bako ko ba haka ba kamar yadda manzo Allah ya ce bada al-islamu gharibun ko ba haka gariban wasa ya udu gariban ko ba haka ba musulunci ya fara yana bako kuma da sannu zai koma yana bako kama bada kun gane ko mutum in yana aikata abin da yake addini ne sai ga ana mai wani gani gani kai ka ganshi kai ka ganshi amma idan ya zo da shegantaka da waye ba wanda yake mamaki mai wani kallo to haka addini yake kun ji manzo Allah ya faɗa kuma har ya koma haka za a dinga kallon mai addini bako in ya sifa ta addini a dinga kallonsa a matsayin bako kun gane ko to wannan ba abin da zai koran mana wannan sai kokarin neman ilimi da aiki da shi to da wannan bawan Allah ya aikata haka fa nazalat da aka aikata masa wato aka canza masa fuska ko kuma aka yi mai wani kallo da bai dace ba kun ga aka ga ko ya zo da wani abu bako fa nazalat sai aya ta sauka walaysal birru bi an ta'tul biyuta min zuhuriha ba aikin da'a bane ku dinga zowa wato gidajen ku ta baya a ku zo ta kofa kenan da in sun dauki hakan wani alkhairi ne wani wato abu ne ko wani camfi ne ko kuna ganin wanda ya shigo ta gida bayan ya dawo daga aikin hajji kamar wani abu ne kun camfa abin to wannan abin ba daidai bane abin da yake daidai ku zo walakinnal birra man ittaqa abin da yake aikin da shine yin taqawa bin biyayya ga Allah subhanahu wataala wanda ya da'a ya biyayya ga Allah ya bi umarnin Allah ya bari ya hanu da abin da Allah ya hana shine meme mai taqawa daman can Allah ya ce a ayoyin da muka karanta na baya laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه حق زوا كرشان آكا آكا تلسافو مكا أيكين داعا غايد دي إيكي أما كركرو وانا أبا الديني wanda kai kake ganin ra'ayi ne ka ce za ka bautata wa Allah da shi ba a bautata wa Allah da ra'ayi da abin da ya kamata a kwakwalwarka a ana bautata ma Allah ne da abin da ya zo a nassi na alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wannan mummunan aiki sai aka hana su aka ce musu ba aikin kware bane ba ba gaskiya bane kenan su bar zuwan wa gidaje ta baya su zo wa gidaje ta me ta kofa shine abin da yake aikin da'a Allah ya ce walakinnal birra man ittaqa aikin da'a shine wato wanda ya takawa shine wanda ya ji tsoron Allah ya yi biyayya ga Allah wato shine wanda ya aikin ɗa'a amma ba mai zowa kofa ta baya ba Allah ce wa atul biyuta min abuwa biha ku zowa gidaje ta kofofinsu kun gane ko wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah kaga aya ta fara da tsoron Allah kuma ga ta za ta kare da tsoron Allah kun gane ko ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun dan in kun ji tsoron Allah tabbas za ku samu mai rabauta za ku rabauta tsakaninku da Allah ba za ku wato wulaƙanta ba za ku samu wato rabauta tsakaninku da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi don ɗaukaka karma Allah kenan ku yi yaƙi saboda Allah don kalma Allah ta ɗaukaka litakuna kalimatullahi kalimatullahi yal uliya don ya kasance kalmar la ilaha illallah ita ce a sama Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni wa za ku yaƙa allazina yuqatilunakum wa'anda suke yaƙakku kun gane ko amma duk da haka wala ta'tadu kada ku ketare iyaka inna allaha lalle allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu ketare iyaka baya son yan ta'adda masu ta'addanci wannan aya malamai sun yi magana daban-daban dangane da ita duk da za mu zo a cikin ahkam mu yi bayani akan wala ta'tadu ko kuma da abin da ya kunshi ayar wasu malamai suka ce wannan ayar mansuka ce wasu suka ce ba mansuka ba ce ba a'a tana wani bayani muhkama ce akwai maganganun malamai ba zan kawo su yanzu kai tsaye ba almuhim dai a nan mu ɗauke ta farkon wato lamari ke ayar ta zo a farkon lamari idan na ce farkon lamari wato kafin a tun a maka kafin a farlanta jihadi mun gane ko ko kuma mu ce kafin dai Allah ya ya wajabta wato yaƙi jihadi ya zama dole a fita yaƙi a yaƙi kafirai mun gane ko Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi ku yayi ku yi yaƙi dan daukar karma Allah suwa za ku yaƙa allazina yuqatilunakum anan ne malamai suka ce tunda Allah ya ce allazina yuqatilunakum waɗanda suka yaƙe ku kenan waɗanda ba su yaƙe ku ba ba za ku yaƙe su ba kun gane ko domin ayat ta sauka ne dangane kamar yadda wasu suka kawo ta kafirai ne suke amfani da damar da wato an hana muminai su yi yaƙi a ɗakin Allah mai alfarma kun gane ko tunda Allah ya haramta a harami ba a yaƙi kun gane ko waman da kalahu kana amina kun gane ko idan an je daidai wannan gurin to ba a yaƙi to kafirai da sun san haka idan wato musulmai suna wannan gurin da ba a yaƙi sai su yi ƙoƙarin ne yaƙarsu to shi ne Allah yake bayani allazi ne yi ƙwatilunaku kaga a nan daman jihadi nau'i nau'i ne wanda ba su san me ake nufi da jihadi ba su suke ɓata musulunci da kuma su yahudawan da suke taimaka musu don su ɓata musulunci akwai jihadin nafs shi ne irin wanda shehu usman dan fodiyo ya a wannan yankin namu na kasashe na kare kai kai ba kai kake zuwa ka ka tsokano faɗan ba a kai ake kawo hari sai kai ma ka kare kanka to wannan shi ne aya take magana kenan yanzu an haramta a yi yaƙi a cikin harami ko ba haka ba harami shi ne gudun da ka'aba take inda aka sha makance aka ce nan ne haram bai halatta ko farauta ma ko abin da yake dabba ne da ake aka yadda a farauta a wannan yankin ba a farautarsa mun gane ko wa man da kala wuka na amina mun karanta wannan ayar kwanakin ba duk abin da ya shigo nan ya samu aminci to shine aka ce to su kafirai suna da makida suna da makirci yanzu ba sun ga an hana muminai su yaƙi a wannan gurin ba to sai su ce za su yaƙi muminai to shine Allah yake magana cewa waƙatulu fi sabilin lahin labina yi ƙatulu na ku kenan shi wannan wanda zai yaƙe ku a wannan gurin da aka hana ku yaƙi to an hana ku ne ku fara amma idan wani zai zo zai halaka ku me ku kare kanku shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wannan aya ku kiyaye da kyau kenan a nan ku kare kanku ake nufi ku yi yaƙi kenan in an kafirai sun kawo muku hari a wannan guri da aka ce kak ku yi yaƙi to kuna da ikon kuma ku yaƙe su don ku kare kanku duk da haka ku duba musulunci kare kanka za ka yi sai Allah ya ce wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka Allahu akbar
waye ina masu kiran musulmai da 'yan ta'adda gaskiya a wurin yaƙi ne Allah yake cewa wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka kada ku yi ta'addanci ga zalunci ne ka kira musulmai da ɗan ta'adda gaskiya me ake nufi da ta'addanci kamar yadda hadisi ya tabbata daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama shine al-i'tida kun gane ko shine kashe mace a gurin yaki ko da kafira ce ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe wato tsofaffi ba a kashe mutumin da yana gurin ibadarsa bai fito yaki ba ba a zuwa a far masa dukka waɗannan an lissafa su da ta'addanci sannan ba a kashe dabbobi in- sai dai in wata maslaha na in gane ko sannan ba a wato ah, me ake idan mutum ya mutu a je a caccaki gawa a yi masa mufla dukka waɗannan wala ta'tadu na mutumin da ya mutu ba ka zuwa ka ƙara sassoke shi ka ƙara ɓata gawarsa in gane ko duka wannan an kira shi da ta'addanci to addinin da ya kare waɗannan abubuwa ya ce hatta da dabbobi kada a kashe a gurin yaƙi don tausayin rai aga kenan wannan addinin shi ne yake da kulawa da rayuka kuma yake yaƙi da ta'addanci domin ya ce wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka kada ku yi ta'addanci domin me inna Allah lalle Allah kaga sai da aka kawo harfi da yake nuna tahqiq wa tawkid No.
lalle Allah la yuhibbul mu'tadin baya san yan ta'adda to idan ka jefi musulmai da yan ta'adda kamar ka ce musu ba sa san Allah Allah baya san su kai ku ka san ƙarya kake mumine su ne masu san Allah gaskiya bai yiwa a ce mumini kuma baya son Allah bai yiwa a ce mumini Allah baya son sa Gaskiya.
inna Allah la yuhibbul mu'tadin mumini ba dan ta'adda bane musulmi ba dan ta'adda bane ba musulunci bai koyar da ta'addanci ba kada ka yi wa mutane mu'amala da ayyukan da suke aikatawa kai wato kada ku kafirai ku yi wa musu- ku yi ku mu'amalanci musulunci da ay- da ayyukan da musulmai suke aikata musulmi yana iya aikata abin da yake haramun ne musulunci bai sa shi ba musulunci ya hana ta'addanci musulunci ya hana zina musulunci ya hana caca musulunci ya hana zalunci yanzu ayar da muka fara da ita wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan ba duka dabi'u ne na musulunci ba musulmai ba ba suna aikatawa ba to musulunci yace musulunci ya ce ka ayi amma yana aikata musulunci ba shi yasa shi ba shi yasa idan kana so kai wa addini adalci kowane irin addini ka kalli mai addinin yake karantarwa ba abinda masu addinin suke kara- suke aikata yanzu su kiristoci nasara tsaraici da suke yi da rawa a coci duka kiristanci ya ce a yi da fita cikin tsaraici eh duka fis- eh, addinin su duk da addinin ba na gaskiya ba ne ba fa amma bai sa su wannan ba to ta yaya za ku zo ku dinga cewa musulunci ya ce a yi ta'addanci bayan ba ku je kun karanci musuluncin ba ina musulunci ya ce a yi ta'addanci gaskiya
musulunci bai koyar da ta'addanci ba wanda bai fahimci musuluncin ba ne ya ɗau makami ya ce jihadi yake yi bacin bai san komai a cikin jihadi ba bari mu ƙarasa ayoyin saboda suna da alaƙa da juna Allah dai ya ce inna Allah lalle Allah la yuhibbul mu'tadin baya son yan ta'adda sai Allah ya ce وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ mm, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ mm.
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ƙutuluhum ku kashe su haifu saqiftumuhum a duk inda kuka same su su kafirai mushrikai na'am wa akhrijuhum ku fitar da su min haifu akhrajukum ta inda suka fitar da ku kun gane ko na'am kenan ku yaƙe su kamar yadda suke yaƙakku Allah ya ce wal fitnatu ita dai fitina ashaddu min al qatl ita tafi tsanani daga kisa abinda ake nufi da al fitnatu anan ashirku Na.
al kufru shirka ita ce tafi tsanani a gurin Allah da kisan rai da ka ayi shirka wa Allah a- a- a kafirce ma Allah a dinga yi wa Allah kishiya ana shirka da shi domin babu wani laifi da Allah ya ki ya ki baya so irin shirka to shi yasa Allah ya ce wal fitnatu ita shirka ashaddu min al qatl ita tafi tsanani da muni a gurin Allah wato da shirka kenan shirka ita tafi tsanani da muni akan mi kisa na'am wal fitnatu ashaddu Min al-qatl.
min al qatl kenan da a bari ana shirka gwara ai ta kashe mushrikai wanda suka ki tuba suke shirka ga Allah duka zamu zo mu bayanin me yasa Allah subhanahu wataala ya- ya faɗi wa'annan ayoyi wala tuqatiluhum amma duk da haka wannan aya kaga tana nuna ayi jihadi ko ba haka ba Na'am.
an yi umarni waqtuluhum ko ba haka ba duk da cewa a kashe su a duk inda aka same su su mushrikai amma sai Allah ya ce wala tuqatiluhum kada ku yaƙe su indal masjidil haram a masallaci mai alfarma kenan idan suka shigo Ka'aba suka shigo yankin da ake ce ma harami a Makka to ba za a yaƙe su ba a nan kun ga ayar damar na ce suna da alaka da juna ko ba haka ba can Allah ce wala ta'tadu damar mun ce asalin waccan ayar ma an ce idan suka yaƙe ku ne za ku rama yaƙin idan sab- wato kun kame daga yaƙin su amma sun san cewa an hana ku ku yaƙe su a wajen sai suke neman su yaƙe ku ku kare kanku duk da haka aka ce kada ku yi ta'addanci to a nan ƙararra gashi ya fito wala tuqatiluhum inda al-masjidil haram kada ku yaƙe su a masal inda masallaci mai alfarma yake harami kenan hatta yuqatilukum kun ji qur'ani shike fassara sashin sa har sai su me suka yaƙe ku domin wancan bayanin da na kawo ai ban kawo aya ba ko to yanzu ka ce mai ina ayar da take nuna haka to gata Allah ya ce wala tuqatiluhum indal masjidi harami hatta yuqatilukum fi kada ku yaƙe su a gurin masallaci mai alfarma har sai sun yaƙe ku a cikin sa na'am kun gane ko to da nan zaka ce ba za ku yaƙe su ba a wannan guri sai sun yaƙe ku kenan nan za ku yi jihadul difa'in nafs kenan kare kanku jihadi ne na kare kanku amma asalin kan ku fara yaƙar su a nan gurin fa in qataluukum ko Allah ya ce fa in qatu- fa in qatuluukum kenan idan suka yaƙe ku faqtuluhum to ku yaƙe su ku kashe su kun gane ko kazalika jazaa'ul kafirin kamar haka sakamakon kafirai suke wato sakamakon su idan suka ibarin abin da Allah ya hana to haka za a ci gaba da yaƙi har a je a tabda Allah subhanahu wa ta'ala mai gaskiya ya tashi cikin ni'ima wanda yake makaryaci kafiri kuma ya tashi cikin azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa'inin ta hau amma idan suka hannu suka bar yaƙi ba sa yaƙakku gabaki ɗaya ba sa yaƙakku to fa'in Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne kuma ba za ku yaƙe su ba sai ku ci gaba da ne yi musu da'awa wani zai ce dan me Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yaƙe su waq- waqtuluhum ko ba haka ba na'am ku yaƙe su haisu faƙiftumuhum ko ta inda kuka same su sai ce a musulunci ya ce a yaƙe su wannan duka shi yasa ƙur'ani da hadisi dole tare suke ku je ku karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga cewa umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah na'am kenan abin da ake da hadisan da zaka koma ka koma kitabut tauhid ma- eh, eh, imam muhammad bin abdul wahhab ya kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura sayyidina ali da sauran sahabbai da yake tutturawa zuwa ga garuruka dan ayi jihadi me yake fara ce musu yace wa sayyidina ali ala rusulika sannu sannu in kaje ba yaki kai tsaye ba udu'uhum ila an yuwahhidu Allah kirawo su su kadaita Allah da bauta ba yaki ake fara ba wa'azi ake fara ku kirawo su su bautata ma Allah da bauta a su kadaita Allah da bauta gaya musu haƙoƙin Allah a kansu idan sun ya sun saurare ku ba su yi kawo muku hari ba ko sun hana ku ku yi wa'azi to shine za ku ci gaba da wa'azi masu suka bari wasu na saurara wasu suna ne suna karɓa addini to babu zancen mai yaƙi duk inda ka ji an ce a yaƙi to sun ko dai ana zuwa za a kai addinin sun hana a shiga ko kuma sun fara farwa muminai da yaƙi ko kuma sun hana a yi wa'azi ga wasu bayan Allah su fahimta ko da su manyan ba za su fahimta ba ku duba a cikin aya da take nuna ga waɗanda za a ba wa zakka Allah subhanahu wataala ta ya haddasu ka manyan kafirai a ba su zakka dan me dan su bari a me a shiga a yi wa'azi a gane musulunci ba manufa addini a kashe rayuka ba manufa addini a bar rai ta rayu a ci gaba da da'awa kun gane ko wannan ayoyi akwai ƙarin bayani za mu yi ƙoƙari mu ƙarasa su idan muka zo sati mai zuwa a kansu za mu dira kun gane ko domin mu wayar da kai da yawa ana jifan musulunci da mai ta'addanci wacin kuma ba a fahimci addinin musulunci ba alaran ma Allah ya ce fa'inin ta hau fa'inna Allah gafurur rahi idan sun hannu to Allah mai gafara ne kuma mai tausayi ne mai jin kai ne kuma muminai ba za ku yaƙe su ba kenan fa'inin ta hau an shirki idan sun bar shirka shikenan ba za a yaƙe su ba fa'inin ta hau an italukum idan sun bar yaƙakku ko sun bar kangewa daga ayi da'awa ta musulunci duka ba za a yaƙe su ba sannan sai Allah ya ce wa qatiluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله سبحانه وتعالى يتي وقاتلوهم كيكيسو حتى لا تكون fitnatun har ka ya kasance babu wata fitina a ban kasa shirka kenan wa ya kuna dinu lillah ya kasance addini na Allah ne kun gane ko a wata aya wa ya kuna dina kulluhu lillah har ya kasance duk addini ya zamto na Allah ne shine inna dina inda lahil islam ya kasance addini a gurin Allah shi kadai ne addinin da za a bautata wa Allah da shi shine addinin musulunci kun gane ko fa inin hau. idan sun bar wato shirka ɗan sun bar kafirci fala'udwana babu ƙetare iyaka illa ala zalimin sai ga waɗanda suke azzalimai in ka shigo musulunci wato ka karɓi addinin musulunci ka karɓi kalimatu la ilaha illallah muhammadar rasulullah yanzu babu wanda zai yaƙe ka babu wani ƙetare ma iyaka sai dai in ka yi abubuwan da addini suka hana ka ɗibi dukiyar wani ka yi sata kenan akwai cire hannu a addinin musulunci za a karantar da kai kafin wato ka aikata idan ka zubar da jinin wani akwai kisasi za a karantar da kai kafin ka aikata to shine fala'udwa na illa ala zalimi babu ketare iyaka sai ga waɗanda suke azzalimai sai Allah ya ce
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نعم abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana in muka zo sai mu tashi ash-shahrul haram bish-shahril haram mu karasa wa'annan ayoyi guda biyu sannan mu biyo su gabaki ɗayan su da ahkam ɗin su da abin da yake da alaka da menene jihadi a musulunci mu yi bayaninsu ga yadda malamai tun daga sahabbai da hukunce-hukuncen abin da yadda yake a musulunci ba yadda yake a gurin yahudawa da 'yan ta'adda masu taimaka wa ta'addanci don su bata musulunci don su ɓata sunan musulunci duka za mu zo mai wannan bayani sati mai zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu Amin.
abinda muka yi kuma na daidai Allah ya karɓa Amin.
subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh